بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wanda aka muna daren alhamis ne daren sha uku watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 23 ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma yan Allah da shi ne kaset na 415 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa da fahimtar su da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarka cirowar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria ita darul hadithin salafiya makaranta ce da babban malamin mu shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya asasa a wannan gadi namu na zaria kadan da ya ci kadai dan ya ci ma manufofinsa na kira da yake yi zuwa ga tafarkin salafus salih da fatan Allah idan nufi ya kuwa ya sa mana hannu ya samu kare lafiya idan ba manta ba a makon da ya gabata muna babu bayanin ashiya illati amara nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi sa'ada min hafi sala babin da ke mana bayanin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a nemi tsari da su a cikin sallah amma kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto wanda ke so mu fara karanta su don na bari sai lokaci ya kurin kamanta da su insha Allah ta'ala zai zama za mu ga karanta tambayoyi ne a farko tambaya ta farko wannan cewa yi ko cewa ta ne gashi nan dai malam menene hukuncin yaron da ba a yanka masa ragon suna ba kuma gashi shi dan zina ne na fata bai ai tambaya kenan me hukuncin rago tambaya bi kenan ko me hukuncin yaron da ba a yanka masa ragon suna ba to magana ta gaskiya malamai sun saɓani game da hukuncin ragon suna wanda da larabci suke ce da shi al'aƙiƙa ina fatan fahimta da yawa malamai ne wasu sun tafi akan ci wajibi ne saboda ƙarfin hadisan da suka gani yin suka fuskantar da cewa lalle haƙƙi ne ga yaro ranar bakwai a yanka masa ragon suna a aske masa kansa a sa masa suna wannan kuma da haƙoƙi ne a kansa amma jumhur ulama abin suka tafi a kai wanda watakila shine kusa da daidai shine cewa ragon suna sunna ce muakkada to in ka fanci abin da ake cewa sunna muakkada ma'ana sunna mai karfi ba wajibi bane kenan wanda ba a yanka ragon suna ba to ba wajibi aka bari ba sai dai fa hadisi ya tabbata kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito Albani ya inganta shi annabi yana cewa duk yaron da aka haifa to yana jingina daga irin aƙiƙar da aka yi masa albarkokinsa zai iya rashin yankawa ɗin zai taɓa mai albarka musamman ya zama da hali aka ƙi wannan al'amari ɗin in babu hali tun farko dama Allah ya kallifu Allah nafsan illa wasaha amma wanda ke da hali ƙi wannan abin shi abin da shi ne zai shafi wannan abin duk wanda aka haifa murtahanun murtahanun bi aqiqati yana da alaka da albarka da aqiqar da aka yanka masa kuma kamar da aka sani sunna idan ɗa namiji aka haifa shine a yanka mai rago guda biyu sunna kenan idan na mace aka haifa a yanka mata rago guda ɗaya wannan kuma ba rena matsayin mace bane ba wulakanta ta bane saboda wani hikima da shi manzon Allah ya san hakikanin matsala wanda mu ba dole bane sai mun san hakikanin me yasa aka bambance wannan rago biyu wannan rago guda daya haka dai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma umarnin da ya bayar kenan jama'a na fatan fahimta da haka don dake da hali wa dan sa layya in hakika ya masa yana iya yi a yanka ranar bakwai ragon layya kenan ai ragon suna ko ranar bakwai ranar da shiga bakwai kenan in ba a samu ba ranar sha hudu in ba samu ba sha ashirin da ɗaya daga nan kuma duran da aka samu har ya girma za a iya masa yi ba an malai sun ce shi ma zai iya kawo kanshi ragon suna kun fahimci abin in kesu ba ka da shi kayan ka rago ɗaiɗai sai ka samu hali za ka iya karanta wa ɗayanka ka cike masu ɗayansu da ka rage ba kamar ‘ya'ya maza da ba kai masu ba ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to dai ragon suna yana da muhimmanci kwarai da gaske amma fa ba wajibi bane ku ci kun fahimci wani abin ko azance mafi karfi ba wajibi ne sunna ce mai karfi sannan kasancewa shi dan zina bai da alaka da wannan abu din malami sun ce shi dan zina ɗanan zina yana dangantuwa ne zuwa ga mahaifiyarsa ba ga zuwa ga uban da ya cikin aka haife shi ba da haka in an zo in ɗan ladi ne mata ciki ta haihuwa za a ce ga sunan shi dan gidan dan ladi ba sai dai a cikin babanta sai a dube ta menene sunanta ita ce lami sai a ce dan gidan lami ina fatan fahimta sai an ga danganta da haka da gadan shi da kuma ba zai ci gadan baban da ya cikin uwar shi ba mutumin da ya cikin uwar shi aka haife shi baya da gado da su da dangin wannan mutumi gadan yana da alaka da ita ne da danginta kawai kamar kannan shi na wanda maman su ta haifa gaba daya da yayin shi su za su ci gadon shi shi ma zai ci gadon su kamar da malamai suka faɗa jama'a na fata mun fahimci wannan abun amma hakikatan shi yaro da aka haifa bai da wani laifi sai dai in ya zo dauki halin banza irin na iyayen wannan shine kawai kuma zai dauki laifi amma shi ba da wani laifi mare suka ce ita uwar ita ce za ta yi ragon suna din kun fahimta ko in ba ta samu ba sai ta samu auliya uha danginta wanta ko kananta tun sun bata tana gantali a titi ta je ta yi masa ciki ta kawo ta haifa ko ba haka ba to sai su ji da ragon suna su ne dai haƙƙin yanka ragon suna ɗin hukuncin kasance shi ɗan zina ba shi bane a nan wajen a kasance shi musulmi an haife shi musulmi shine haƙƙin da ke kansa da haka yadda yake sunna mu aka da akan wancan wanda yake da uba haka shi ma da bai da uba suna mu aka da uwa za ta yanka masa ko kuma danginta ina fatan fahimta shi kuma sai taso cikin bala'in ba shi da uba Allah shi kiyaye da haka ƴan mata dai kuna ji ƴan mata da zawara zawarawa da ƴan mata ku ji tsoron Allah kuna ganin hal ake ciki da zai tashi bai san uban shi ba ko kuma kina ji kina gani tare kuka ji daɗi da wani yanzu ya tafi free ki an baki da alaƙaƙai an baki da alaƙaƙai kin jawo danginku abun kunya kaf kowa ya kalli ɗan sai ya ji haushin shi kuma dan ba ruwan shi ko dai ba laifin shi bane ina fatan kwanci wani abin Allah shi yayi don haka za a yanka mai ragon suna kuma wannan kasance ɗan shi na bai rushe ragon sunan shi ba sannan ba zai taɓa shi ba sai dai in yi hali nasu Allah kiyaye wannan kuma assalamu alaikum malam ina da lalura ne na yawan damuwa wanda hakan na hana ni karatu in na tashi yi don Allah a taimaka mani shi kuma kun ji wannan tambayar shi ba tambaya ba ce neman shawara ko fatawa ne cewa yana fama da damuwa ko tana fama da damuwa cewa damuwa da har in ya tashi karatu baya iya yi ina fatan fahimta ba sani ba karatun boko ne ko karatun addini ko duka wallah alamu to amma dai abin da yake nan alhamdulillah addini na musulunci addini wanda yake cikakke ƙwararren addini wanda ma na fil kitabi min shay'in ba wani abu da musulunci bai tattauna ba wanda zai mana amfani ba wani abu da musulunci bai nuna mana wanda zai cutar da mu magana gaskiya idan mutum tsinci kan cikin damuwa ana so na farko ka zauna ka gano ka analysis ni ne ne yake jawo maka damuwa din nan ina fatan fahimta wani abin da ke jawo mai damuwa ya sa duniya a gaba ne bata samu ba kullum sai gan cikin nunkufurci ina fatan fahimci wani abu wani kasalalle ne kun gane abin kasalalle shine ga abu da ya kamata ya sai yin shi wani lokacin abubuwa sun ga taro masa duk mai tara abuwa su mai da rukucin ɗin nan ko to za ka ga samu cikin damuwa shi ne an baka assignment ba kai ba gobe jibi an haɗa maka guda uku kuma duk yau za a submitting duk sai ga yarin ɗin ya keɓo ya ɗimoce ya kasa mai zai wannan ta haɗa ayyuka suna cikin abin nan sannan zunubi yana jawo damuwa saba wa Allah maɗaukakin sarki yana damuwa ko da kuwa bai gani ba to yana jawo maka damuwa kamar da ibn barka ya cewa ai abin da ke matar da zuciya shine akwai saban Allah ciki ina fata kun fahimta ko sauke yaran nan kujera na bayan nan kun fahimci wani abin ko sannan daga cikin abin da yake jawo damuwa ya yan uwa musulmi baicin zunubi a cikin zunubin ma shine kaga jin kaɗe-kaɗe mutum zai ga kamar daɗi yake ji ko to abin da yake biyo ban shi shine damuwa zina mutum ganin morewa ke ko to abin da yake banta shine mene damuwa daga cikin abin da ke kawo damuwa akwai hasada dan ajin ku ya ci 95 kai kuma ka ci 40 ba ka goda Allah ba ka sami i shi ma to irin wannan yana kawo damuwa hasada tana sa mutum ga kullum fuskar shi kicin kicin to daga cin abin da ke kawo damuwa hadda rashin kiyamun laili batun ba ta cikin dare na fula duk waɗannan suna ga cikin ma'ana dai malamai sai identify abubuwa masu yawa wanda suke jawo damuwa a cikin rayuwar yau da kullum in kun gane haka kenan maganin irin damuwar shi ne na farko imani mai ƙarfi game da Allah maɗaukakin sarki karatun alƙur'ani ina fatan fahimta imani game da Allah yawan karatun alƙur'ani rashin barin ayyuka su taru maka ka zama maza-maza duk sanda abu ya taso kai maza ka ga bayan shi ba ga bayan ka ba ina fatan fahimci wani abu daga cikin abin da ke kawo nisanta zunubai dukkan nau'ikan su daga cikin abin da ke warware damuwa shine qiyamul layli ko da raka'a ɗaya ka tashi ka samu kai ko raka'a biyu a cikin dare kowane lokaci ne a cikin sa yana warware damuwa ba za ka tashi cikin bakin ciki da abin nan ba sannan akwai kuma addu'a annabi ya kantar da addu'o'i da yawa game da ake wanda suke warware damuwa kamar addu'a da annabi ke cewa da Imam Bukhari to shi na cewa Allahumma inna a'udhuka minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni walbukhul wa dal'idaini wa galabatir rijal sannan muka zo karatun wannan hadisi a bukhari in warware wannan matsalar dalla dalla yan uwa ina fata mu in ka kallo yana abubuwan dukkan sources ne da damuwa da bakin ciki allahumma inni a'udhuka minal hammi wal hazan bakin ciki ham shine har bakin cikin da kake cikin sa wal hazn shine damuwa kuma da kake tsoron ta faru ko kuma wani abu da ya kubuce maka a baya sai aka ce mene wal jubni walbukul tsoro yana haifar da damuwa rowa tana haifar da damuwa sai al'ajiz wal kasal gajiyawa kana son ka abu ka kasa ko kuma kasala kasala da duk mai bayani wani ajizu a gabbai take kasalu kuma a cikin zuciya suke so wayannan addu'o'in suna duwa ƙarshen su ne suna daga cikin addu'o'in da annabi ke wajen warware damuwa a cikin abin nan abu na daga cikin addu'o'in da manzo Allah zai kan tuna ya karantar akwai addu'a da muke cewa Allah a'udhu bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma yajri fiha wa min sharri fitnatil layli wa min sharri kulli dariqin yad'u illa bi khairin ya rahman yana da shi suna nan da yawa ku dauki hisul muslim akwai inda ware babun abin da ke tafe da damuwa wannan addu'in za su taimaka amma kai supporting wannan addu'i naka da wayancin abuwa da aka faɗa idan ka zauna yin addu'a kawai ba kai zazzara wayancin abubuwan ka gyaggyara ba kai balancing ba to za ka ga cewa kamar addu'a ba ta tasiri ba duk Allah ga dama sai sauƙaƙe maka wancan abin jama'a na fata mun fahimci wannan abin wannan shine a guje daga cin abun da ke abin da ke zamuwa tsawon sannan akwai wata matsala ɗaya kuma akwai wani abu shedan ne yake wasa da hankalin mutum duk sanda ka tashi aikin zaka ga cewa zai samu kasala ko gingadi ko to abinda ake irin wannan in dai ka san baka cikin wancan matsalar kai ba wayan baka wancan laifuka din to abinda ake irin wannan to zaka ringa tashi ne shi ma kai fito na fito da shedan nan ka dau qur'ani zaka fara hadda ko zaka fara tilawa sai ka ji kasala da damuwa sun dame ka to ba ajewa zaka ce subhanallah ba ka ci aje sai ka ɗauka sai ka miƙe tsaye kai kai alwala ina fatan fahimta kai nafila ka bi ko ba kai nafila ka miƙe sai kai karatun a tsaye shi sa ga garda wanda ga mutum da dare sai ga yana yawo yana tilawa wai kai ya zauna shedan ya kwantar da shi ne to yana da kyau mu kula da irin wani abu dan akwai wanda shedan ne jama'a idan ka dage kalo da kyau in cikin ku akwai wanda haka ita faruwa da shi da farko zaka ji ka fara da kasala kasala kasala kasala amma ka ciji kuma can sai ka ji karare kawai haka ne ko ba haka ba ya tsaida wannan karatu ne na addini ko na boko ko nazari kake duk zaka irin wannan na faruwa to sai mu kiyaye Allah sa mu dace Allah taimake mu yayi mana damuwa duniya da kiyama Allah samu dace a karatun da muke a makon da gabata mun kwana hadisin da malai ce mana wa haddathani al-hakim ibn ibn Musa qala haddathana hiqal ibn Ziyad mun kawo da wannan hadisi din ko yau za mu tashi da malaki cewa qala haddathana muhammad bin musanna qala haddathana aywa ibn abi adiy an hisham an yahya an abi salama annahu sami'a abu hurairah yaqulu qala nabiyullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa adhabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa sharril masiihid dajjal imam muslim ya ce malam haddasana muhammadu musanna muhammad dan musanna ya ba mu hadisi ƙala haddasana ibn abi adin ya ce ibn abi adi ya ba mu hadisi sunan shi muhammad ibn ibrahima ibn abi adi albasari fika sai ya ce an hishamin daga hisham ibn abi abdullah shi ma an yahaya daga yahaya an abi salama daga abu salama annahu sami abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu ya ji abu hurairah Allah kara masa da yana cewa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annabin Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ni dinna ina neman ka tsare ni ga azabar kabari wa azabin nar da azabar wuta wa fitnatil mahya wal mamat da fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa makon da gabata mun tattaro ina abubuwan gaba daya ina fatan fahimta me fitinar rayuwa me fitinar mutuwa mun tattauna a makon da gabata shine fitinar rayuwa shine fitintunu na addini yana ga cin fitinar rayuwa ka zama dan bid'a fitina ce a rayuwa ko ba fitina bace a rayuwa ana ce ma annabi ya ce kana ce to hihi wani kuma fa ina fata to kuma malaman sun ce ba haka bane ina fata kun fahimci wannan abin to kaga wannan fitina ce a rayuwa a ce maka manzan Allah ce ka ce to mu dai gaskiya ba mai da a rage fi kyau karfi ba ina fata fa ina ga cin fitin rayuwa daga cin fitin rayuwa shine wannan duk sako da kake gani fitin rayuwa ce kun san matsalar sako shine mugun tasiri da shi wani lokacin daga ko mutum ya bai sai abin ya ringa bin shi ko tunawa ya kawai sai ka jirin shi ya ɓaci ko kuma ya zo na abu sai ce wani dan iska ne wanda bai san ya tuwo ba shi zunubi matsala ce kawai to fitinar rayuwa ce daga cin fitinar rayuwa Allah haɗa ka da mugun san duniyar tsiya da wahala a kanta da rashin tsayawa ka bauta wa Allah yadda kamata ka cinye lokacinka a banza duk yana ga cin fitinar rayuwa jama'a fitratul mamat kuma shine lokacin da zaka mutu to nan ne hadarin ya fi ko ina shine mutum ya zo kasa cikawa da la ilaha illallah ya cika a wani mummunan hali Allah ya kiyaye ta wani tsoho da aka bar labari a Legas shekarar shi sama da arba'in a Legas yana ta fantamawa ba wa'azin ba bai zo ko gidansu bai ƙara zuwa tun da ya tafi Legas ya ji daɗin bariki wai sai da ya zo mutuwa ciwo ya rugurugu da shi radda zai mutu ɗin wai shine ya ji an kira sallah shine ɗauki buta da gigis da gigis da ƙirge ta taka wai a ranar zai fara sallah wallahi wannan kamar ba wasa ba kawai shi kenan malam yana zuwa kawai tuntuɓe faɗa ni kwalbati irin inda kashin dabbobi ke kawai nan ya tuntsara ya mutu a ciki to kaga wannan ya gamu da fitinar rayuwa jama'a da wanda na gama kuma la albaniya ba mu labari ya zo mutuwa yana cewa taro sisi taro sisi saboda ya sifan da ɗin rayuwa gaba ɗaya akan talla taro sisi taro sisi wana wannan taro sisi yara kuɗi ne a da kamar ka ce naira ɗari naira ɗari biyu ko yau wato irin shi ne shi ne taro sisi taro sisi yana tallatin safe zai fara haddare sana'a kenan ba wani abu na kula da addini ba wani kaza da kaza da aka rigo mutuwa da taro sisi ya cika wani kuma da na baku labari shi ma nan bayan mun gama wata hudu ba wani ke ban labari sun je ga dan uwansa nan wajen hanyar soban nan shi ma haka ya mutu yana magana gida kaza a gyara a yan haya ba su biya ba suna cewa ce la ilaha illallah ya kasa faɗa shi sa tun farko ka gyara ana kun gane ba wai tsintar abun ake san kaga wannan kyakkyawa cika ba fa tsinta a sama ba ya lem foundation da kanshi ya bi Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi sa zai samu sauƙi lokacin da abu ka zo aka faɗa dama ya saba da shi ina ba ta fahimci wani abu to yana ga cin fitinar mutuwa ka kasa mutuwa mutuwa mara kyau Allah shi kyauta sai ce wa min sharri fitnat masihid dajjal ka kama ga sharrin fitinar masihud dajjal dajjal wani shedani ne cikin yan annabi adam wanda zai zo kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin hadisai ingancin Bukhari Muslim sallallahu tafai cewa zai zo na ƙarshen zamani kuma hadisi ne mutawatiri kuma dujal annabi ya bada siffar shi cewa yana da ido guda ɗaya ɗan adam ne kuma a goshin shi an rubuta mashi kafiri zai yawo zai batar da mutane Allah zai sauƙaƙe masa abubuwa wanda zahiri Allah kaɗai ke iya yin su amma shi Allah zai sauƙaƙe mai wani abubuwa ɗin wannan bai mai da shi Allah ba saboda ya jarabci mutane a wannan lokaci din ina fatan fahimta tamimu dari kamar da zuwa cikin bukhari ya taba karo da shi ko dai wani abu kamar haka dan yayi tafiya suka bace a hanya a cikin teku har tekun jirgin kai suka wani tudu suka ci karo da shi a wannan abin nan din ina jin watakila shine masu fim din american film suka yi wannan kwaikwayi wannan abin ya Allah wani abin sun yi wani mai kidu guda ɗaya haka ko da zan da iya suna tunan na taɓa ganin wannan abin to suka je annabi ya gama fada hadisin a tamimu dariya da wasu ke cewa aiko gashi sai annabi ce to ka tara mutane ka gaya masu wannan hadisin ina fatan fahimta so zai zo a ƙarshen duniyan nan a tsari na Allah maɗaukaki don zama fitina da haka shi wannan dujal ɗin maganin shi shine kawai binka ga Allah maɗaukakin sarki maganin shi na bi ingantaccen ilimin na aƙida islamiyya aqida salafiyya yanzu kana ilimi na salaf na aqida salaf wannan zai taimake ka wajen fada da shi in yazo annabi ya ce mana da yana da rai zai fito annabi ya ce to ni zan maku maganin shi amma in yazo ba ni kowa ji da kanshi ma'ana fada ne yaki tsakanin mu da dujal din to daga cikin shine ka zama kana da makami kana da guziri na aqida ingantacciyar aqida salafiyya ba gurbatacciyar aqida ba ba ash'arinci ba ba mu'tazilanci ba ba ba jahamanci ba ina fata kun fahimta yana ga cin maganin fada da shi sannan waɗannan addu'o'in da kake ji muke karantawa din da aka ga sallah tuna ga cikin hanyar maganin dujal din sannan karatun sautul kafi da haddace ayi goma na farkon ta ko na ƙarshen ta suna ga cin maganin shaidan din dujal in ya zo nan gaba sannan wani abu da ya kamata mu sani dujal din kamar da annabi faɗa cikin ƴaƴan adam ne mutum ne ga kuma inda zai sauko ina fata ta inda zai fito ta ƙasar iraki da inda zai je da kwanakin da zai a duniya duk annabi ya bayyana shi dalla-dalla don haka kenan wani ya zo yanzu ya ce muku a'a ba wani bane dujal talabijin ne dujal ina fatan fahimta to wannan yana ya ci karo na farko da aƙidar musulmi aƙidar sabon manzon Allah ijma'in sabai ne a konan dujal din ga siffar shi abu huraira hatta kaga in ga matashi kadmi sai ce wani da Allah in kaga wani annabi isa ya zo ka gaida mun shi ina sabo annabi isa shine zai bi shi ya yake shi kashe shi ina fatan fahimta so aqida ce a wajen salaf tabbatacciya don haka wani ya ce wai talabijin ne dujal to wannan aqida ce ta mu'tazilawa ko ya ce maka dujal su ne turawa ka san akwai masu faɗa haka wai dujal shine talabijin inji wani wasu kuma suka ce a tura su ne dujal to wasu ma sun ce yan cani su ne dujal wasu ma sun ce kuma cani su ne dujal kuma su ne ya juju da majuju to yanzu kuma da aka samu intanet ya kamata sai a juya ce to ba talabijin ba ne hansa ce kuma dujal ɗin ko tunda duk sanda suka ga wani abu mai fitinar rayuwa sai su juya sai shine dujal annabi kuma ya bayani ya yaki dujal ɗin nan sallallahu alaihi wasallama ka ga nan kadi akan waccan magana na farko dai talabijin na zama dujal shi dujal gaba ɗaya shi mabannaci ne banna zo ita amma talabijin ba haka yake ba akwai fihi khairun wa sharrun a cikin al'abarin talabijin yanzu in kana da shi ya danganta da alkhairin da ka kulla ko kuma ka so ka kamo tasha sharri ka kamo tasha sharri ina fata mun fahimci wannan abin yawwa sannan in ka ce turawa ne to aka kawo kanka na kadi ya za ka da musulman turawa su kuma ina fatan fahimta wanda ƙarshen duniya su ma za su yi imani sanagarta za su yi nagarta wanda duk turan da kake gani musamman ƙasashen rome italy da abin da ke alaƙa zuwa zuwa su musulunta nan gaba har nakan ce watakila wannan migration da ake samu na 'yan afirka da larabawa matakila shi ne ɗanban musuluntar da wa'annan turawa ɗin saboda duk inda musulmi je in musulmi je in bai gama lalacewa gaba ɗaya ba sai ya tasiranto in suke wannan wajen sai tasiri a kansu duk inda muke ganin a lalacen nan wallahi sai ka gama ka je kudu sai ga mutum ya zo maka ya ce zai musulunta ka ce to me ya fara wani sai ce a wai na ga musulmi suna da kan gado suna da kaza da kaza a lalace da muke fa ka kuwa Allah kyauta kuwa ina ba ta fahimta so turawa siffanta da jelon nan ƙarya ne saboda a nan da aka rubuta goshin sa kafarai akwai musulmi mumune masu imani sosai ga sana suna yawo suna addini da abubuwa gashi nan so abin da ke faruwa aƙida ce ta mutazilawa me aƙida ta mutazilawa shine kullun suna kwatanta nasoshin ƙur'ani da sunna ne da ƙwaƙwalwarsu idan ƙwaƙwalwarsu ba ta gano ba sai su ce ƙarya ne ko su ƙaryata ko su bankwar abin su bashi ma'anar da ba shi ne musulunci zo da shi ba Allah sa kun fahimta da haka mutazila sun inkarin dujal sun inkarin yajur majuju sun inkarin annabi isa sun inkarin azabar kabari saboda wai duk a hankalin su biyu ba mun ko musulmin duniya kam a hankalin mu kuma mun yadda haka zai ko ina ba ta kun fahimta yau ba mutazila ne shine bai yadda ba amma mu a hankalin mu na musulmin duniya tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'a da tabi'i tabi'ina duka hankalin ya da cewa wani abin gaskiya ne me zai sa ba za mu yadda ba kuwa bayan mun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah madaukakin sarki shi Allah ya aiko mana ta ba za mu yadda da abin da ya faɗa mana ba kuwa kuma sono ne yake faɗan abin hankalin bai riga ka ba kuma nan gaba a zo a tabbatar da wannan abin da ya faɗa ko ba ka ake ci ake duniya ba so Allah dai samu dace to wannan yana daga cikin abin nan wa min sharri fitnatil masih dajjal da sharrin fitinar wannan masihu dajjal din Allah ka tsare mu annabi Abu Rake cewa annabi yana yawan wannan addu'a din sannan imam muslim ce qala haddathana muhammad bin abbad qala haddathana sufyan an amr an tawus qala sami'tu abu hurairah yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a'udhu billahi min adabillah a'udhu billahi min adabil qabr a'udhu billahi min fitnatil masih ad-dajjal a'udhu billahi min fitnatil mahya wal mamat مسلم يتي حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد يا بام حديثي قال حدثنا سفيان يتي مالن سفيان يا بام حديثي عن امر دغ ام عن طاووس دغ طاووس قال يتي سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ناجي ابو هريره الله قرا masa da yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce uzu billahi min azabillah ku nemi tsari da Allah ya kare ku daga azabar Allah ɗin in ce azabar jahannama ina fatan fahimta shine auraya Aisha ya fassara Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam kenan uzu billahi min azabil qabr ku nemi tsari da Allah ya kare ku daga azabar kabari uzu billahi min fitnatil mahya masihid dajjal ku nemi tsari da Allah ya kare ku daga wannan masihud dajjal ɗin uzu billahi min fitnatil mahya wal mamat ku nemi tsari da Allah ya kare ku daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ina fatan fahimta yanzu wannan yana ga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce su waɗannan tsari daga cikin wannan abu daga waɗannan abubuwan guda hudu wajibi ne ba mustahabi bane jama'a kun fahimta ko cewa yin tsiniman tsare su a cikin sallah ka to wajibi ne in kai sallah in ka zo karshen ta to ka nemi tsari daga wani abubuwan guda hudu kenan in baka yi kai me kenan kai laifi kai zunubi gashi kayi sallah ka gama kuma kayi zunubi amma malaman sun hada cewa sallar ba ta ɓaci ba sai dai a cikin da kamar ibn hazam kamar da mu ji dawus yana ganin kamar in dai mutum bai ba daga gangan sallar shi ta ɓaci Allah shi kiyaye مسلم ساكت قال حدثنا محمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مالك حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد يا بام حديثي وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب زهير بن حرب قالوا سكتي حدثنا سفيان مالك سفيان يا بام حديثي an abi zinad daga abi zinad an al-a'raj daga imam al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mithlahu irin wancan hadisin da ya gabata malam cewa na'am na tsallake hadisi da to haka ne مالك شو حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابي طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مالك محمد بن عباد يا بام حديثي قال حدثنا سفيان شو سفيان يا بام حديثي عن ابن طاووس دغ ابن طاووس عن ابي دغ بابنسا عن ابي هريره دغ ابو هريره رضي الله عنه الله قال masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma daga manzon Allah tsira da mun ci Allah sabata a gare shi mithlahu irin wancan ruwa da ya gabata a sama ya sake cewa haddathana Muhammad bin Abbad wa Abubakar ibn Abi Shayba wa Zuhair bin Harb qalu haddathana Sufyan an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahum malace muhammad dan abbad ya ba mu hadisi da abubakar ibn abi shayba da malam zuhair dan harbin su ukun duka suka ce haddathana sufyanu malam sufyanu dan uyana ba mu hadisi an abi zinad daga abi zinad an al-a'raj daga imam al-a'raj an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mithlahu irin wancan hadisi na gaba da gabata مالن زكي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوض من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال malam ce haddathana muhammad ibn musanna malam muhammad dan musanna ba mu hadisi qala haddathana muhammad bin ja'far muhammad dan ja'far shi ma ba mu hadisi an budailin daga budail an abdullah bin shaqiq bin abdullah dan shaqiq an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu kana ta'awwadhu min adhabil qabr manzon Allah kasance na neman tsari daga azabar kabari wa azabi jahannam da azabar ta jahannama wa fitnatid dajjal kuma Allah kare shi daga fitnar shirin fitnar dajjal malin sake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id an malik ibn anas fi ma quri alayhi an abi zubairi an tawus an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال مسلم بن حجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك فقال لا قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال إمام سيتي حدثنا قتيبة بن سعيد مال قتيبة بن سعيد يا حديثي عن مالك دغ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة fi ma ƙuri alaihi cikin abin da mun saurari karatu an karanta a gaban malam an abi zubair shi kuma malik ya samu daga abu zubair an tawus daga tawus an ibn abbas daga ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yu'allimuhum hadha du'a ya kasance na karantar da sabansa wannan addu'a din kama yu'allimuhum surata min alquran kama yadda ke karantar da su sura daga cin alqurani ya qulu sai ka ji manzon Allah na cewa da su qulu ku ringa cewa inna na'udhbika min azabi jahannam ya Allah muna neman to ta zo kenan ko haka ne akwai Allahumma ko Allahumma inna na'udhuka min azabi jahannam ya Allah muna neman tsari da kai kare mu daga azabar jahannama wa a'udhuka min azabil qabr ka kare mu daga azabar kabari وأعوذ بك من فتنة المحيا المسيح الدجال منا نمن تسري كنا نمن كانك فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات نا نمن تسري كانك فتنة الرأيوة فتنة المتوى قال مسلم ابن حجاج شيمي لتابن كنا إمام مسلم حجاج كي تشيوا balagani anna tawusan qala libnihi labari ya isa mun duk da muslim bai faɗi isnadinsa ba masu shaki kuma ban gauna ya kawo isnadi din ba cewa labari ya kawo min cewa lalle dawus ibn kaisan ya ce wa ɗansa adda auta biha fi salatika sallar da kai kayi addu'a da waɗannan addu'o'i guda hudu ma'ana kenan bayan ya gama karantar da ɗan nasa fa qala la sai yaron sai ce a'a ban yi ba qala sai ce a'id salataka to canza sallaka kaga a wajen shi kenan kawai suka ce yana ganin sallah ba ta yi ba idan ba a yi da wa'annan addu'o'in ba sai ce li'anna tawusan abin nisa tawus ya tsaurara a kai rawahu an salasati ya woto nan hadisi ga sahabbai guda uku au arba ko kuma sahabbai guda hudu ma au kama kala ko kuma kamar dai da mai ruwaya ya kawo wannan labarin iso mai gare shi ma muslim din kenan jama'a na fata an fahimci wannan abin duka waɗannan hadisai muke karantawa suna ƙarfa mana cewa wani abin haka ne sannan kuma wani yana karantar da mu raddi ga mu'tazilawa da muke magana ce nake mu'tazilawa cewa suke ba a kafa hujja da hadisi ahad a cikin aqida ko sai suka ce mene amma ana kafa hujja da hadisi mutawatiri a cikin mene aqida to wannan hadisin ya kai mutawatiri kaga da yalzamuhum an yuthbitu azabal qabri wa khuruj ad-dajjal kenan ina fatan fahimta saboda hadisan sun kai mutawatirai jama'a fanta ba amma tunda abin sarari gini ne a molanka kawai sai ga sun kore abin kawai shikenan Allah shi kyauta sannan muna da su ba zai kamata mu ce ba mu ishara gare su ba a nan za muna da irin wannan mutazilawan sannan idan ka je suna nan da yawa in ka je ƙasar yarabawa akwai nanin malam habib dan gidan malam adam ilori lasa wani bai rabe ne ya yi karatu sosai wajen baban shi da wurin duniya je shiga ya ji ya ɗebo wannan mummunan aƙida ta mu'tazilanci yana yada yana faɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi somu somun gane irin wannan batattun shine gaji suna cakulkuli ga sahihul bukhari ai bukhari ba hadisi ne ingantacce gaba ɗaya ba to ai littafin Allah shi kadai ne ingantacce ai wa zaka san fara wannan soki burutsun to alama bin mu'tazile ne wannan mutumi din yana raddin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan kaduna akwai guda ɗaya da ya shahara duk da ana ta mai mujamala wajen baban shi ahalar suna ne shine dr ahmad gumi shi ma ba mu'tazile ne yana raddin dukkan irin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya sha daga cikin wasu aƙidun wasu malamai irin su Muhammadu Abduhu irin Muhammadu Shaltut ina fatan fahimta da irin waɗannan malaman da je ɗebo wannan kayakai a misra ya ɗebo suna nan waɗanda su kuma da yawansu barbarar turawa ne sun je sun yi digiri na islamic studies a ƙasar faransa da ƙasar ingila a hannun yahudawa to gama yadda mutum zai je digiri a wasu musulunci hannun bai yahude me zai koyo kenan yahudanci zai koyo kenan ina fatan fahimta suna nan zankama a misra su ɗa Hussein su Hamad Aminu su wane suna ɗin da yawa to duwan da ya sha idan mutum bai riga kun kuɗa ki da alusuna ki bai fara karo da fannin waɗannan mutanen dan ya iya larabci ya iya da baki to wallahi ya shiga uku da haka Dr. Gumi ya ɗebi wannan abin kuma yana yawa da su yana yaɗa yana faɗa da sunan manzon Allah amma abin mamaki har yanzu ahlus sunna wai suna kallon nasu bayan ɗan bid'a ne bid'ar da yake wanda ta fi bid'al maulidi zama bala'i amma har yanzu ana mai kara wallahi gara mai maulidi da wanda ya zo ya ce bai da azabar kabari ba bai da zon tujal ba bai da kaza ba ya fassara su bau kaɗai su irin abubuwa da amma ana na ta ana ta mai kara a aishi dan gidan malami abun mamaki za ta bi da ya mata sunna ƙungiya mai albarka da ta kafa wani abin ta kasa ce za ta sunna za ta faɗa da bida ga yan bida kuma a cikin gidanta na fata mun fahimci wani abu har anan zari akwai masu irin wannan aqida cin shugabannin izala din kuma ba su ba abin nan ba a gyara masa ma ba tukuna abin kaga matsalar kungiyanci kenan inda sunnanci ake sai a ce a kai ka zo da abin da yake ba shine a cikin aqidan ba dakata janye wayannan maganganun ka tuba daga wayannan maganganu din amma tunda kungiya ce in namu ne kawai daidai shikenan in namu ne kawai duka daidai ne in na wasu ne sai a ce ba daidai bane kafin wannan takaddar na Kano zo da Abjabar shi ma zo yana faɗa da wannan duk irin wannan kayake suke zuwa su ɗibo ina fatan fanci wani abu sunan manzon Allah ta tabbata akan haka din kuma cikin waɗannan abu abun sha'awa kun kallo da kyau ba wanda abin da ba abin da a ce wai hankali ba zai ɗauka ba ka'ida ce ma suke cewa shari'a tana da mene bima ya haru anhul aqlu la bima yuhilu anhul aql shaida na izuwa da abin da hankali zai dumoce akan shi amma ba ta zuwa da abin da zai ba hankali ba zai iya fahimta shi ba Allah sa kun fahimci wannan abu dan an ce sai su ce wai to in an ce ana zaba kabari in an sa mutum a sa kafiri a gani a cire za a gauna ba kabarin to yanzu da aka cewa na jin yunwa kai ka ga yunwa ne kai da ko ka taba ne ka ji yunwar ga ka gashi ya ce maka rajin yunwa kuma ba da maka ce ƙarya ne ko yana jin kishi to a na kishin yake da wannan abin malamai sukan buga misali kamar su mutum ya ce ka samu mutum yana bacci sai gan shi in ya tashi sai ce maka wallahi a mafarkin nan ya je lagos ya je kano ya je saudiya ma ya umara ya dawo sai ka ce ƙarya ne tun da kai baka gani ba ina fata an fahimci wani abin wa alaikum assalam a da larabci za ka yi sai dai wanda larabcin ya gagare shi shi malam suka ce to zai iya a fassara mai da hausa gini amma dai wannan ai ba zai gagara ba dai cikin wata ɗaya dai mutum zai iya ko ya yi nisa ba to ka gani allah shi kyauta to wata fa'idar ke cin hadisin da ya kama da shi shine cewa irin waɗannan abubuwa ya kamata mu ringa zama muna kantar da 'ya'yanmu da matanmu kamar da ake kantar da sura a majalisai da islami da ɓangaren matan aure ya kamata an ga kantar da mu kama yi alimu surata min qur'ani ya za a kenan talaƙi ka ce ƙulu kamar da manzala ce ƙulu allahumma allahumma kana kaza to wani kai ma biya wani kai ma biya Allah sa an fahimta to wannan shine karshen wannan babi da malayin kulla mana insha Allah ta'ala akwai wasu yan fa'idoji da so mu karanto daga cin abin da malaye kawo in ka tattara hadisan gaba daya malam al'armi ke cewa al-mas'alatu thalitha fi fa'idihi daga cin fa'idojin da mu tattara hadisan mu kada shi shine akwai mashratu du'a'i bi hadha du'a fi salah akwai shar'ancin wannan addu'a cikin sallah din kuma kun ji al'amarin ta babba ne bai kamata a ce wani musulmi bai iya ba wa minha daga ciki ithbatu azabil qabri akwai tabbata cewa akwai azaba qabri khilafan liman nafahu min mu'tazila sabon da suka kora haka a cikin mu'tazilawa wa ta'awudh min sanan kuma haka yana nuna mana neman tsayi daga azaba qabri wa minha daga cikin fa'idodin ithbatu wujudid dajjal yana tabbatar da akwai dujal wa ithbatu khuruji da kuma cewa zai fito wa fitnatu wa fitnatuhu lin nas da kuma fitinar zai mutane wannan da gaskiya ne wa mina daga cikin at-ta'awudhu min fitnil ashiya'il madhkura akwai neman tsari daga fitinan wa'annan abubuwan da aka lissafa wa su'alullahi adla ta'ala fi daf'iha da roƙon Allah ya tunkuɗe mutum wannan azaba din wa minha daga cikin fa'idojin dai ta'azimu sha'anid dayn in ba kuma ta ba arwar Aisha ta ce minal ma'asami wal magarami ko mun faɗi ya halasta a ƙara da wannan ko to akwai nuna jewa al'amarin bashi abu ne mai girma wa annahu sabun liqo fil ithmi cewa shi bashi yana zama sandiyar fadawa cikin zunubi min kadhibi fil hadith na mutum ya karya azancan sa wal khulfu fil wa'di da saba alqawari wa huma min sifatil munafiqin su kuma dabi'u guda biyu karya da sar ƙarya ga cikin siffan munafikai to bashi kuma yana jawo mutum haka wa minha daga cikin fa'idojin al-is'azatu min ad-dayni neman tsaye daga cin bashi la'annahu yashi la'annahu yashiru fi dunya wal akhirah da yana lalata mutun duniyar lahira idza khala an niyatin salihah idan mutum ma musamman ya ci ba da kyakkyawan niyya ba fi qada'i wajen biya din amma wanda ya ci da niyya biya Allah zai taimake shi wa minha daga cikin fa'idojin da malaci ma qalahu muhallab rahimahullah ta'ala yustafadu min saddu dhara'i wani malamin muhallab yake faɗa wanda shirin bukhari cewa ana fa'idar daga wannan hadisin cewa mutum akwai ƙa'ida wato hana wato hanyar da za ta kai ga zuwa ta ɓanna li'annahu sallallahu alaihi wasallam isa'ad min din saboda manzo Allah ne matsayi daga cin bashi li'annahu fil galibi dhari'atul il kadhibi saboda shi bashi a ƙarshe dai yana zama hanyar zuwa ƙarya ne a cikin zance wal khulfu fil da kuma saba alƙawari ina fatan fahimta malam sai ke cewa la tanquda bainal ista'azati min ad-dayn wa jawaz istidana amma wannan fa da aka ce a nemi daga cin bashi ba bambai ba saba tsakanin da, da kuma halastin cin bashi din an fanci abun ko sai ce da annal ladhi yusuida minhu gawailud dayn domin abin da aka nemi tsari shine masifin da bashi ke jawowa faman iddana wasalima min hatu amma dole ci bashi ya kuma daga ƙarya da sabar kawari fa qara adahu Allah ta'ala to kaga wannan Allah tsare shi daga wannan abun wa minha daga cikin fa'idodin malike cewa anna fi sama'i ashata du'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati dalilan ala annahu kana ahyanan yusmi'u man yalihi du'a'ahu Aisha ce ta ji manzon Allah yana yin wannan addu'a din to dalili akan cewa ashe manzon Allah yakan fada a fili har wanda ke kusa shi ji addu'a da yake yi kama kana ahyanan yusmi'u man yalihi al-ayatu min al-Qur'an kamar yadda wani lokacin annabi kan ji da wanda ke tare da shi suke bin shi sallah ya ji da su wata aya daga cikin Qur'ani ina fata an fahimci wani abun wannan su ne kaɗan da abin da ka yi tuhun karanto mana daga cin fa'idojin wannan hadisi insha Allah ta'ala sai mu koma sabon babi inda imamu sun ce babu si babu zikiri ba da salati wa bayani sifati babu da mana bayanin musabbancin zikiri bayan an gama sallah da kuma bayanin siffar yaya ake zikiri din an gane an gama sallah musabi ne ka zauna ka ambata Allah maɗaukakin sarki ka yi ba masa da kuma irin nau'o'in zikirorin da annabi da kan shekarantar da mutanen sabansa su ringa yi Allah samu dace mali ce qala haddathana daud bin rushayd qala haddathana al-walid an al-awza'i an abi ammar ismuhu shaddad ibn abdullah an abi asma'a an thawbana qala كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف استغفاره قال تقول أستغفر الله أستغفر الله مسلم قال حدثنا داود بن رشيد يتي داود بن رشيد يا بام حديثي قال حدثنا الوليد يشي الوليد ابن سنيا بام حديثي عن الأوزاعي daga wannan bamban malami al-Imam al-Auza'i ana bi amma daga Abu Ammar ismuhu Shaddad ibn Abdullah sunan Shaddad dan Abdullah an abi Asma'a daga baban Asma an Thawbana radiyallahu anhu daga Thawban Allah kara masa yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan sarfa min salati manzan Allah tsira da amince Allah tabbata ga ya kasance idan ya sallame sallarsa shine idan sarafa min salati ai idan sallama min salati kaman zamu zo mu ji ruwa Abdullah dan Mas'ud insha Allah ta'ala an fanci abun ko istaghfara salasan sai roki Allah gafara sau uku wa qala bayan ya gama sai ce kuma Allahumma anta salam ya Allah kai ne kubutacce daga dukkan wani aibi shine Allahumma anta salam Allah kai ne wanda ya kubuta daga cikin dukkan wani aibi domin assalam min asma'illah subhanahu wataala ko cikin suratul wace ce wa min assalamul mu'minul muhaimin ko assalamu daga cikin sunan Allah madaukaki da kake sa danka sunan abdussalami to minka salam sannan kuma kubuta da zaman lafiya da kwanciyar hankali gare ka ke Allah madaukakin sarki ina fata kun fanci wannan abun to kaga wannan karatu malam yana ya kamata ya jawo hankalin mu a Najeriya yanzu kun ga muna ta wai wai wai wai yo Allah yan kidnapping yan boko haram yan fashi yan tsakanin kishi tsakanin kudanci da na arewaci duk bala'i yawa gashi na amma shin in ana neman finding solution na matsalolin Najeriya ana kallon bangaren Allah ina tambaye ku ne ku bani amsa to ina assalam zai zo ina fatan fahimta sai nake duk mun dogara ga waye mu ne sai ce so so faster is a specialist in conflict resolution wane ne ko shine ya iya conflict resolution to ba muna da masu PhD a conflict resolution din ba darasi ne ko to me yasa ka kasa warware matsalar su ina fatan fahimta shi fa wanda zai warware conflict resolution din fa shine fa zai zo a bashi aikin kuma eh a zo a ba shi kuɗi kuma shi ya ƙara kawo wani complication ɗin a cikin resolution ɗin nashi shi ma ko ba ka ake ƙasar ba ina ba ta fahimta kullun taro ake je na na ga wani na ga wani karatu da malamai suke a Abuja kokarin wai karantar da mutane kishin kasa ina fatan fahimta Allah saka musu alkhairi ina fatan fahimta amma mas'alar shine an bar salama daga wajen Allah madaukakin sarki ina ma da aka je wajen kishin ƙasa an matsa wannan wa'azin yayi kyau ina fatan fahimta amma ina ma da an an tattauna matsalolin ke faruwa ne na abin nan na zaluncin da shugabanni suke aino masa dena ina fatan fahimta wannan abin ana ta kwana kwana ne a cikin abin ala topic mai kyau ina fatan fahimta a ce an yi abin amma kaga ana ta kwana ne yaushe ƙasa ana samun azzaluman shugaban masu ba bakire dukiyar mutane ina fatan fahimta kuma kullun ƙara ba bakire dukiyar mutane suke ba su da nufin su tuba wa nufin gyara a cikin wannan lamari din kamata sai a ce to malaman sai ce tun da mun zo mu aji ne kishin ƙasa a tara mana yan majalisun Najeriya kaf da rep rep da sanatoci musulmi muna da zama da su ina fatan fahimta kuma su bincike kafin matsalar cewa to gashi yanzu mun ga kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kaza matsalar tana wajen ku ku za ku gyara a fara masu waje tukuna su waɗannan mutanen tukuna a ga misalin kishin ƙasa a wajensu tukuna amma don an yi wani ba ma zai taɓa san me aka yi ma a cikin wannan wazin ba wani ma bai zai duk wannan magana kishin ƙasan ko wajen dama waɗanda ba sa wannan wa'azin za ga ya tike ne wajen waɗanda dama su ba masu taka dokar ƙasa ba ne su ne suwa su ne usazai ina fatan fahimci wani abu galiban wajen zaɗi da an yada a sharhu sunna tv so matsalar shi ne ƙasar ta shiga da shagwalgwalan da yake idan ba a koma Allah maɗaukakin sarki ba fa yana da wahala a fitar ga wani abin a sauran kuɗubar da muka yi makon da gabata inna Allah la gayyir ma bi qaumin hatta yaghyiru ma bi kuma Allah ai fara cewa inna Allah la yaghyiru inna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yaghyiru ma bi anfusihim Allah ba zai juyo ta ni'ima da yau mutane ba yanda ake cewa mu a Najeriya muna da zaman lafiya haka ne mun tashi mun ga zaman lafiya musamman arewacin Najeriya ina fatan fahimta muna da arziki muna da kara muna da mutunci muna da zumunci muna da kaza muna da kaza kawai duk sun juye sun ga kaman kai ka ci an shekara dubu ne ma abin di ya canza gaba daya ina fatan fahimta wannan abin a da muna da wani mutum a unguwar musulun shi bayo ana cin shi oga bayo bai rabe ne idan duk yaran da ke gidan yake anguwan nan kaf in aka ce ga oga bayo ne shikenan sai ya fara makarkata ba wanda zai ilifi wanda oga bayo ba zai hukunta shi ba har gidan ku zai je ki ka je ka makale ne jikin maman ka ce tafi ka bayo ji ka gaja mu uwarka tana tunkuɗe ka bayo zai zane ka haka muka tashi muka gani ba muna da abokai su kenneth suwa ne ne za shi go abin ya aka ta juyi ina fatan fahimta shine mu ne muka canza to a fara gyara abin tukuna amma dan wallahi ba gyara wani abu wanda assalam da muke nema to Allah kyauta kai Allah maka kiwar wallayya shine idan ya taba kai taba kai ga cewa baka fahimta ba sai ya turo maka duniyar ku kanta sautul araf ina fatan fahimta idan Allah ya maka abu ya maka araf to sai kyale ka sai turo maka dukiya duniya sai ka shagala sannan kuma sai maka kamun kazaku ina fatan fahimta zaman lafiya da ake nema a Najeriya to a ɗaurewa zaman lafiyan gindi wa'annan na saman muna da arziki a Najeriya su daina babake da arzikin Najeriya Najeriya a shuka shi a tabbatar da shi a sa addini kiristoci su masu tsaya su kantar da addinin kiristancin su yadda ya kamata gurɓatattun malaman kiristoci a hana su magana ai kaza ai kaza ai abin da ya kamata me waka ji na ce kiristoci saboda ibn hazm yake cewa wato mutumin da yake da addini bai daidai da wanda bai da addini fa kirista da kake gani bai daidai da pagan ba saboda koyarwar nan tana dole tana kwana da shi musamman kuma kiristanci abin nan a karanta sai kaga an samu salama amma yanzu ba dama kai wa'azi ka je wajen wa'azi ka je kaza ba wani da baka goyon ba ba mai baka kudin mai ba mai baka mota baka zaka bane kuma da baka goyon gabata duk sai malamai su ga wa'azi suna suna jawo mutane jika suna nuna masa Allah ya ce annabi ya ce suna zauna su lafiya da malami wata magana da wata hukuma ba ta so ko bai so sai a fara tuhumar shi dan ta'adda ne a ce za a mai hukunci ko ana mai barazana a rashi ko ta iyalan shi ta yaya za a ce an samu abin nan ba a ɗaure karantar da addini abin nan ba sannan mu ke buɗe ɓanna gata na yanzu kaga arfa twitter a najeriya wanda haka kamata a rufe ta shi ga ɗub a ɗauke ta dama mu nan muke samu a ciki ba wasu ne ko suke jin kuɗin ba kawai shi suna ya zama kafar yaɗa ɓanna to da sai ada da facebook ita ma a doɗe ina fatan fahimta eh duk a doɗe ita ma sai mu ga abin nan internet kuma sai a ce to ita ma an sa mata dokoki gashi nan kala kala da hanyoyi ne na yaɗa ɓanna akan wani abin gidajen karuwai gidajen shaye-shaye giya gidajen cultism duk abu an rufe suka gani gidajen cin kai da 'yan luwaɗi a har a sa doka ta kama hukunci 'yan luwaɗi da 'yan maɗugon 'yan lesbianism ɗin nan duk a hukunta suka ga cewa in allah bai rage in ba mu samu sauƙi akan al'amarin namu ba ina fatan fanci wannan abu amma mu zauna mai tawaka cewa a ta shan minti da naskafi ko ba haka ba ne ana shan da suka fi ana ta turanci abin na ce an yi taro a waje kaza an yi taro waje kaza wallahi wa minhu salam assalamu daga Allah kuma shi yana bayarwa ne idan aka nema a wajensa kuma ba a neman abin Allah ta hanyar kangare mashi Allah ba al'amar ba irin tsarin demokaradiyya ba ne a demokaradiyya sai ka yi baya a wani wajen tukuna sannan kasa abin da kake so Allah shi kyauta yace wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram Allah albarkokinka sun yawa shine tabarakta albarkokinka sun yawa fi zatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi a zatin Allah mai albarka ne sannan sunayensa da sifofinsa dukkan su masu albarka ne daga nan gashi muna cewa Allahumma ya salam nas'aluka salamata was salama fil bilad kaza kaza kaga rikicin albarka kenan muka dauki sunan shi muke roƙen wannan abin nan din Allah samu dace tabarakta ya zalja ya Allah ma'abocin girma aljalal shine al'azama Allah ma'abocin girma wato kaman kace Allah mai girma wal ikram da Allah wanda ya Allah wanda yake mai martaba waɗanda suka cancanci a martaba su ne al-ikram din da akrama yukrimu ikraman kun fahimta ya zama ruba'i kenan ko akrama yukrimu ikraman daga zai buƙaci almafa'ul bihi kenan yawa to tabarakta ya dal jalali wal ikram albarka ta yi wata gare kai ma'abocin girma mai martaba waɗanda suka cancanci a martaba masu a martaba su a daraja su a mutunta su cikin bayi kenan qala al walidu al'imamu walid ibn musulmi ke cewa faƙultu lil auza'i sai ne cewa al'imamu al'auza'i abrahaman ibn amur al'auza'i alimu da mashi kenan ko kaifas istighfar to a nan an ci istighfara talata ya istighfar zai kasance ƙala ta ƙulu sai auza'i sai ce ka ce ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tunda lafazin bai zo daga manzan Allah keke da keke ba amma al-imamul auza'i sai ya to ai a cikin qur'ani akwai wurare da yawa da Allah yake cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ko to sai amfani da sai fudda wannan astaghfirullah astaghfirullah insha Allah ta'ala ana nan mu lokaci ya kure zamu ja mulki anan sai in Allah ya kai gobe insha Allah ta'ala abin ku fada daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu da laifukan mu kuma Allah ka yafe mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله أبدي ما تسوي الله سيسمبر وجه